شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا الله سبحانه وتعالى godiya da ya haɗa mu a wannan matsalaci mai albarka domin gabatar da muhadara kamar yadda 'yan uwa masu lura da masallacin suka gayyata a kan azumin watan ramadana da wasu hukunce-hukunce nashi da fadalar shi da darajar shi insha Allah kenan muhadarar za ta gudana ne akan wa'annan mawdu'at inda suka shahi azumin na watan ramadana wanda yake tunkaran Allah kai mu lafiya Allah samuna daga cikin rayayyun da za mu amfana da wannan watan maraya shi da ibada da azkar rabauta Allah maɗaukin sarki da yawan karatun alƙur'ani da lura da daddubukan shi Allah ba mu ladan da ke cikin shi Allah sa muna daga cikin wanda za a intar da mu daga shiga wutar jahannama za a tabbatar da sunayenmu a cikin wa'inda za mu shiga cikin gidan aljanna Allah ta samu mana alkhairi a rayuwarmu gabaki ɗaya yan uwa azumi dai shine kusan maudu'in babban maudu'in da za mu yi bayani a kan shi to menene azumi tun kafin mu tafi zuwa gare sa mai ake nufi da azumi a karan farko sannan sai mu ga wasu fadala daga cikin fadaloli na azumi azumi dai a yare na larabci shine barin wani abu mujarradul imsak an shay'i wa tarki ka bar abu wannan shine azumi wannan abin da zaka bari barin cin abinci ne barin magana ne barin yin ko mai mayema shi ake cin azumi wanda bayani shi ya zo a wannan alkur'ani akan cewa nana maryama take cewa inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya take cewa nayi addawan nayi alqawli ga ubangiji na arrahmani zan kame gabarin yin magana a wani ya zo kalma ta azumi ta zo bi ma'ana al'imsaki anil kalam to shi kuma azumi na ibada yana da ta'arifi shi ne al'imsaki anil muftirat za mu ga ta'arifin shi kake kamewa daga dukkanin abin da ke karya azumi wadda wannan shi ne mai yake suna azumi a gurin malaman shari'a cikar tarifin shi malamai suke cewa al-asawmu huwa al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri athani ila ghurubi shamsi ma'aniyati ta'abbudi lillah malamai suke cewa azumi a shari'a shine al-imsaku anil muftirat kamewa da barin dukkanin abin da kan karya azumi duk wani abin da kan karya azumi duk abin da shari'a ta lura da shi abu ne mai karya azumi ka kame ka bar shi min tulu alfajir asani asadiq tun daga hutowa alfajir na biyu ba na farko ba da akwai alfajir na farko wanda wani shashe na sama bayya haske wani shashe ya fara haske alfajir sani dukkanin shashannin sama za ga sun yi haske wannan alfajirin shi ne ake ce mashi asadik mai gaskiya tunda ya gaskata haskaka sama shi kuma na harkon wanda wani bangare ya yi haske wani bangare bai ba haske ana ce mashi alkazi duhun da akwai shi amma an kaga sasannin sama ga akwai haske kamar an haska hutula iya sama ta dauka wannan shi ne keto alfijir da dama za a ga fasa iya bambancewa mutum in ba da mantri ya yi amfani ba tare da cewa wannan duk lokutukan wanda akan bamu lokutukan nan da ake bamu ga baki ɗayansu ana yin ihtiyati me ake ni da ihtiyati ana rage lokaci in alfijir yana kamawa biyar da arba'in sai a matso biyar da minti talatin ƙarar dama mutane sai su je ta shiga cikin kunci da tsanani shi yasa tare da cewa ka san lokaci na mantar da sauransu ba laifi ba ne ka yi kokarin sanin yaya alfajir yake kuma kawai da muka sani ilimi na me yake suna na falaki a iya yin kuskure domin babu ilimin da ba iya babu kuskure a cikin shi a ce ko kuskuren kaɗan ne wadda yadda ka gare ilimi na falaka yadda ka gare ilimi ne na likitanci ne mai likitanci zai iya yin kuskure wajen ya ceto ran mara lafiya ya ingaza shi shi ma zai sababa kashe shi ko to shi ma wani ilimi ne ya zamani wanda Allah ya sarewa al'umma wanda tare da cewa ilimin falak ba wa yanzu bane muke akwai hada da akwai ta yanda akwai zai iya yin kuskure shi yasa kai shari'a ya ta hada ka da abin da yake kirikiri gashi nan mahsusat ababen da suke kirikiri ka iya gani da idanka shigowar lokacin da yake wa suna azhar aka ce ma ɗan rana ta zo tsakiya daidai bayan ta fito daga mahudarta ta tsaya yake daidai daga ta ɗan fara surmayawa to lokacin azhar ya zo kaga wannan kowa zai iya duba amma ba laifi mana ga an wani haka magariba faɗawa rana ga alfijir shi ba to ka riƙe wannan shi ya fi shi ne asali kenan tun daga tuluwar alfajir asani asadik ila gurubu shamsu zuwa ga faɗawa rana kaga azumi lokacin da ake yin shi shi ne tun daga ketowa alfijir har zuwa faɗawar rana daga rana ta faɗi mai azumi azumin shi ya sha ruwa ya sha ko bai sha ba baya azumi rana tana faɗawa ko da baka sha ruwa ba bakka cikin hukuncin mai azumi a gadon gurin magana ce ishara ce akan yan kalakato da suke cewa da Allah ya ce sun ma'atimu siyama ilallai sannan ku cika azumi har zuwa dare ya suka ce ilallai zuwa ga duhun dare haka suka fassara dama haka yi duk tafsirin alkur'anin da zaba a gida shi ba akan fahimta ma'abucin alkur'ani wanda aka san kuma alkur'ani dole za a yi kuskure manzala kuma ya fasarta zuwaɗawar rana manzala ya ce iza aqbalar lailu min hahuna wa adbarar naharu min hahuna faƙad aftara sa'ib idan dare ya gabato ta muhudar rana wuni ya fuskanci mahaɗar rana haske ya fuskanci mahaɗar rana to shi kenan mai azumi ya riga ya ajiye azumin shi ya riga ya sha ruwa ya sha ko bai sha ba wannan shi ne shirewa maza Allah maza Allah ce ma ya zalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra mutane su kasance suna cikin alkhairi matuƙar sun gaggauta shigowa kidan kaga wannan fahimta tana tasirin tuwa za a ga mutane dama waɗanda ba ‘yan kalakato ba ne ba amma an samu sa aƙida ta ‘yan kalakato kai in sha ruwa duhu bai shigo ba han mutum yin gaci koyar da ya sha hankalin shi baya kwanta wani aƙida ce ta ‘yan kalakato wanda suka ce ba su yarda da hadisin manzan Allah ba ba su yarda da hadisi na maganganun magabata sahabbai wa ina aƙida su ce Allah ke kenan الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الصادق إلى غروب الشمس سنقوم هلو مع نية التعبد لله تاردا yin niyya ta bauta ma Allah madaukakin sarki kenan dole ya kasance kayi niyya kaga nukta sharadi asasi wannan daukan azumin da zaka fara shi tun kafin ketowa alfajir ko ya ta yi da kai har zuwa haɗawar rana to dole niyyar nan ta kasance a tare da kai musahabatun niyya shi yasa niyya a azumi tana da wasu hukunce-hukunce niyya a azumi rukuni ce kuma niyya a azumi sharaɗi ce ta yaya niyya ita kaɗai take da wannan hukuncin biyu wannan shi yasa a ƙarƙashin ta'arifin azumi ya kamata mu fayyace wannan mas'ala niyya a azumi rukuni ce kuma niyya a azumi sharadi ce menene muhara da sharadi shi sharadi in aka danganta shi ga abu yana faruwa ne kafin abu shi kuma rukuni in aka ce na abu ne yana cikin abu dukkaninsu dai da sharadi da rukuni wajibi ne sai ka yi shi in ba ka yi shi ba wannan abin ya lalace mulura arwallah sharaɗi ce ta sallah ko kahin sallah ake yi ko fuskanta alƙibla sharaɗi ne ya sallah ko kafin sallah ake fara yi ko haka kuma hallo sanya sutura sharadi ne na sallah ko kayan sallah wadah rukuni na sallah karatun fatiha rukuni ne ko a cikin sallah yake kun gani to haka niyya take sharadi ce tun kayan azumi dole ya an same ta tun kayan ka dauki azumi dole ya ka same ta sannan rukuni ce dole ta kasance tare da kai a tsawon azumin kenan ma'ana shine tabyitin niyya mas'ala ta kwana da niyya dole ne sai kawo kwana da niyyarka malamai suke cewa ne ne kwana da niyya kayan ketowa alfiji da kasance kayi niyyayin azumin gobe wannan game da azumi na wajibi amma azumi na nafila kana da dama da tsakar rana matukar baka ci ba abinci ka dauki azumin ka kai niyya wada azumi na wajibi dole ka kwana da niyya manzala ce la sauma liman lam yujmi'u la sauma liman lam yujmi'u yujmi'u billahi babu azumi ga wanda bai yi baniya tun da dare wada kenan dole kasance kayi niyya azumi tun kahin alfijir ya keto in alfijir ya keto ya tarda ka da tare da niyyar ka amma bayan keto alfijir in kai niyyar azumi a azumi na wajibi to malamai da dama baka da azumi a gurin ita kuma niyya bata bukata ya kace Allahumma inni nawaitu sawma kaza wa kaza kai ta kawo dogon magana la mahallu halqalb a zuciya kai isharin kanka ka sanya wa kanka magana ko ba zan yi azumi ka kwana da niyya in ka tashi sahur wannan irada da za ka yi wajen daukan kayan sauran da sauransu ya isa ya haƙaƙa samar da riya shi yasa malamai suke cewa musulmi ya yi ƙoƙarin kayan ya kwanta ya shirya kayan sau wannan shirya da rai yana sanya a zuciya shi cewa gobe zan yi azumi idan wannan kaga shine sharaɗi niyya kasancewa ta sharaɗi ne da azumi a kwana da ita ba dole ya an yi tabbitun niyya sannan kuma in ka ɗauki azumin dole niyya tun daga ɗaukanta tun daga alfijir har zuwa mai yake wasu na ajiye azumi har zuwa shan ruwa dole ya kasance niyya tana tare da kai in ka katsa niyya kamar ka ci ne ko ka sha a gurin mafi yawan malamai maganar da ta yi ƙarfin dalili mutumin da ya karya niyyar shi ya karya azumin shi kai ne kawai kana zaune ya kai niyyar kawai kai ka sha ruwa wannan niyya ita ce azumi da ka sha da baka sha ba dai ɗaya azumin ka ya riga ya tafi mafi yawan malamai sai wasu daga cikin malamai abu hanifa sai suka ce la in ya kasance kafin zawalin rana ka karya niyya kuma ka dawo ka ƙara ɗaukar niyyarka azumin ka bai karye ba amma in bayan zawali ne ka karya niyya azumin ka ya karye almihim magana su fata da karfin dalili magana ta yi karin dalili magana mafi yawan malamai jumhurul ulama ita ta fi karfin dalili duk wanda ya karya niyyar shi ya karya azumin shi domin niyya ita ce asalin ibada shi yasa aka shar'anta maka inda wani zai zage ka ya gaya ma magana banza za ka bayyana mishi cewa kai mai azumi ne in an shar'anta maka ka bayyana niyyarka to ina ga kai ka yi ta a karan kanka shi yasa a hirin mutane ka ga mutum din ya yi kwaɗayin nama ko kuma ya ga wani bidiyo ko ya yi kwaɗayin ruwa mai sanyi ka ga yana karya niyyar shi aikin banza niyyar wannan ita ce ibada innamal a'malu bin niyyat haka annabi rahama ya ce aiki ana amsa su da niyya to kai kuma ka karya niyyar taka ina yaya aiki zai amsu wa inna ma likulli imrin ma nawa yana tabbata ga mutum abin da ya niyya kai kai niyya ka kare azumi ka gani hatsarin bar sauka niyya kuma ka lura da dukkanin ibada bi dukkanin ibadu Allah ba ganga ibada ba yake bukata ba abin da ake yi bane ibada yake bukata zuciyar taka yake bukata ta ratayi da shi a lokacin da zaka yi kaga nan ga azumi niyya ake kallo shi yasa a ayar da za mu gani ta tashiri'in azumi za mu ga Allah da ya shar'anta ya ce la'allakum tattaqun tabbas in kun yi za a samu haƙiƙanin tsoron Allah a zuciya kuma hallo a hadisi qudsi Allah yake cewa yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli mai azumi yana ajiye sha'awashi a lokacin yin azumi yana ajiye cin abinci yana ajiye cin abin a shan abin sha saboda ni kenan zuciya ta ratayu da daukan azumi lillah da niyya kyakkyawa shi yasa a ta'arifi ma na azumi malamai suka ce dole he an sa biniyati ta'abbudillah he an bayyana da niyya zamu ga duk ta'arifi na ibada ana bayyana da niyya kama da sallah mutum zai iya zuwa yayin sallah yayi ruku'i cikakke yayi komai cikakke amma in babu khushu'i ka gaba da ladan wannan sallah hadan kama da layya da hadaya da ake yankawa menene manufa Allah a ciki lan yanalaha luhuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum tsoron Allah da yake zuciya duk ibadu bincike su za gani wannan zuciyar taka ake kallo bayan ibada shi yasa kakka yarda zuciyarka ta gafala da ibada da kake addu'a ibada ce shi yasa Allah ɗauke sarki ba shi kamsa addu'a ga zuciyar mutumin da yake ramkanin ne kana roƙon Allah kana tunanin wani abu daban baka hadarto zuciyarka akan wannan roƙon Allah da kake Allah ke yi kina wannan shine za mu ga kenan niyya sharaɗi ce na azumi dole sai an kwana da ita sannan kuma niyya rukuni ce ta azumi wal Allah in Allah ya sa mun isa wajen sharaɗan azumi da rukunan azumi za mu yi ishara tunda mun yi bayani akan abin da ya shahi niyya bima ya fi wanda me yasa muka dan tsawaita magana akan wannan mas'ala da dama mutane suna gafala da niyya tare da cewa niyya wadda take sharaɗi niyya ta rukuni ita damun dole ta kasance tare da kai a kowane azumi ko tun daga ɗaukar azumi sahur har zuwa shan ruwa wadda to niyya ta sharaɗi malamai suna da wannan mahanga biyu mafi yawan malamai sun ce akan cewa kowane dare he ka jaddada niyya he ka maimaita niyya kowane dare gobe za ka yi azumi he ka jaddada na ramadana kowane dare he ka maimaita niyya imam malikiya da sauran wasu malamai suna ganin cewa ɗan kai niyya ɗaya ta watan gabaki ɗaya ta isar maka matuƙar baka yanke ba azumi baka sha ruwa ba baka ajiye azumi ba in ka sha ruwa ka ajiye azumi to he ka ƙara jaddada niyya kenan inda a farkon azumi a gurin wannan malaman malikiya da sauran malamai inda a farkon azumi za ka yi niyyar na yi niyyar yin azumi na wata ramadana kwana talatin cikin ya isar maka yadda malamai suke cewa abin da ya fi niyya batta da wahala batta da aiki kuma za ka samu ƙarin lada kuma za ka huta daga saɓanin malamai ka dinga jaddada niyya dummin dare don amfanin haka kada mu mance wannan niyya ita ce asalin ibada Allah ke yanzu za mu ɗan ishara akan wasu daga cikin fadala da daraja ta azumi wanda yake da azumi yana daga cikin manyan ibadu wanda ake kusantar Allah maɗaukakin sarki da su bawa daga cikin ibadun da yake neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki to azumi yana kan gaba Allah taimaka hadisi ya zo daga abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi kala yake cewa lalle manzon Allah sallallahu ya ce a hadisul qudsi yake cewa قال الله عز وجل الله مأوكي سركي كتوى حديث القدسي حديث القدسي شيني حديث دا من ذا الله يأتي الله يأتي كما با القرآن بني إذا من ذا الله يأتي قال الله تعالى كما أكا بنتك ونن با القرآن بني با شيني حديث القدسي me bambancin da ke tsakanin hadisul qudsi da alqur'ani alqur'ani mai girma lafazin shi da ma'anar shi daga gurin Allah take manzan Allah kawai isarwa ne da shi wadah kuma alqur'ani an yi wahayi shi ne ta hanyar mala'ika jibril gabaki ɗayan shi da zalabihin ruhul amin mala'ika jibril ya sauko da shi zuwa ga manzan Allah gabaki ɗaya ta hanyar mala'ika jibril shi kuma alhadisul qudsi za ta ewa da akwai wanda aka sako shi ta hanyar mala'ika jibril da akwai wanda kai tsaye Allah ya isarwa manzo Allah sassawa wahayi ba tare da wasita ba amma hadisul qudsi ma'anar shi daga gurin Allah take lafazin lafazin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine bambancin da ke da tsakanin hadisul qudsi da alqur'ani to bambancin da ke da tsakanin alqur'ani da kuma alhadisul nabawi afwan alhadisul qudsi da alhadisul nabawi alhadisul qudsi ma'anar shi daga gurin Allah take lafazi na manzon Allah ko to shi kuma alhadisun nabawi lafazin da ma'ana ta annabin rahama ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma gabaki ɗayansu wahayi ne gabaki ɗayansu wahayi ne domin allah ya tsarkake magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa amma Allah ba shi magana akan son zuciya duk wanda ya yi magana in dai magana bata dogara ba da wahayin Allah da wahayin da aka wa manzalar sama to wannan magana ta san zuciya ce zai abin da ya ga yahi dace mai wanda ya ce ai na karanci wani ilimi ne dalilin wannan ilimin na haɗu wannan magana wannan ilimin ai zuciyarka ta so abin shi yasa ka karance shi har ka faɗi abin da ilimin yake ko to amma wannan me yake suna wanda ya dogara da wahayi kenan wahayi ne ya haɗi ba magana ba ce ba ya haɗi ko wannan game da sauran mutane to manzala su sama duk abin da ya waɗi ko ɗaskwala ya yi a ran shi wannan ran tashi zuciyar tashi wahayi ne aka yi mishi domin hanyoyin wahayi ga manzala su sama da yawa ne na farko a turo mishi mala'ika jibrilu alkur'ani ya sabko ta hanyar turo mala'ika jibrilu na biyu kai tsaye allah maɗaukin sarki ya mishi magana mubasharatan ya mishi wahayi na uku allah maɗaukin sarki ya jefa a cikin zuciyar shi kawai ya samu tunani a kan kaza allah ya jefa annafi sufirau na hudu shine allah ya turo wani mala'ika daga cikin mala'iku wanda mai magana a kanci almin wa'ida su ne hanyoyi guda uku guda hudu ne da akwai hanyar mafarki na alhamdulillah na hudun cikon na hudun shine hanyar mafarki mawalikin annabi annabin Allah wahayi ne wanda tissa shahararra ta ranka annabi annabi Isma'il inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ya san daman wahayi ne sai ya ce if alma tu'mar hada kidan kun ga wannan sune hanyoyi alqur'ani gabaki ɗaya shi ya sabko ta hanyar turo mala'ika jibrilu wadda saboda ƙara darajta alƙur'ani Allah daga Allah ta hanyar aminu sama amincacce na sama gabaki ɗaya zuwa ga amincacce na ƙasa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma hallo ga wahayi na Allah ya yi magana da mala'ika da annabin wannan kai tsaye sai kuma wahayi na Allah ya sanya abu a cikin zuciyar shi ko kuma mana to wannan duka hanyoyin shi yasa hadisin manzan sama kada mutum ya ji an ce ma'anar shi lafazin shi daga manzan Allah ne ya yi tunanin ba wahayi ba ne ba la zai shiga cikin ɗaya daga cikin hanyoyin wahayi wadda Allah taimaka wanda ke shi ne kenan wannan hadisin da za mu karanto hadisin kudusi ne ya saba da suke cewa ba ka ce ba kai tsaye Allah ya ce ba tare da ka ce ba a hadisin kudusi in hadisin kudusi ya kake ne amma alkur'ani inda za ka ce Allah ya ce famanittaka wa aslaha ka yi shiru ya tabbata Allah ya ce ƙul huwallahu ahad ka yi shiru ba ya kace ba alƙur'ani amma in ka ce Allah ya ce in a hadisul kudusi ya kace Allah ya ce a cikin hadisul kudusi ko kuma a cikin abin da manzo Allah ya rawaito daga Allah a hadisul kudusi wadah kenan nan shine qala Allah azza wa jalla Allah ma'aukin sarki ya ce a hadisul kudusi kullu amali bin adama lahu illa siyam Allah maɗauki sarki yake cewa wannan hadisin kudusi dukkanin aiki na ɗan adam nashi ne ya san daraja an bayyana mashi ladan shi illa siyam sai azumi azumi Allah ya ce ya ke ɓanta da sanin yawan ladan shi kullu amal ibn adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi Allah ya ce azumi nawa ne kuma ina ji zan sakauta da shi sakamakon azumi na gurin Allah Allah ya ɓoye ladan shi saboda yawan ladan shi wadih amma an haɗi wasu daga cikin ladodin amma ƙarshe matuƙa makura na ladan ba a bayyana wa bawa ba sai ya tafi a dinga ce mishi ga ladanka na azumi ranar da ake ishirwa mai tsanani allah ba shi haɗawa bawa jin ishirwa biyu a duniya ka ji ishirwa a lahira ka ji ishirwa ba shi haɗawa bawa a zaman duniya ka ji ishirwa a zaman kabari ka ji ishirwa allah ba shi haɗawa bawa bal mai azumi ana ƙara karrama shi da akwai wata ƙowa kamar yadda za mu gani iya masu azumi ne wai a shiga aljanna ma ya an kawata ka kamar yadda za mu ga in muka za ka ta yi a reform ana yin koha biyu da akwai koha ta talakawa da akwai koha ta manyan mutane za a ga ta yi kyau ta shugabanni da sauransu da manyan 'yan siyasa ta yi kyau su kuma ta talakawa ga ci ga kamata wani lokaci ta baya ma ake yin ta to haka yanzu da zaka ji a reform na jori hamani za a ga da akwai koha ta manyan mutane tana kallon kwalta a kawace a komai yadda ka zanka a turai ta kuma ya kuma yi kwaye an sha wahala ma an ta yawa a cikin daji kayan a yi sa ciki dukkan kowanne wannan alama ce ta darajtawa tabbas kai ka san radda ka shiga ta wannan kowa ba ɗaya ba kake da wanda ya shiga ta wancan kowa Allah ya taimaka kenan illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi was sawmu junnatu Allah ya ce azumi garkuwa ne gabawa malamai suke cewa azumi garkuwa ne gabawa ta hanya guda biyu garkuwa ne gabawa a nan duniya yana kare shi daga hwadawa kan sha'awa a lahira garkuwa ne gabawa yana kare shi daga shiga wutar jahannama aljunna garkuwa abinda mayaƙi yake riƙewa ya dinga kare yaƙi da ita shine aljunna to azumi garkuwa ne garkuwa ne ga bawa a nan doron duniya in bawa yana yin azumi yana kiyaye ladubbuka na azumi yadda shari'a ta ce to ba shi ba haɗawa cikin sha'awa ba shi ba haɗa cikin zunubai manya wanda za su halakar da shi Allah zai kare shi ta dalilin wannan azumi in dai ka kiyaye ladubbukan shari'a na farko da ma an ce ka bar sha'awa babban musiba babban mahallaka a sha'awa take ko to a cikin azumi wunin ka guda dama a wuni aka yi daukan zunubi mafi yawan zunubi a wuni aka yi daukan shi wunin ka guda ka bar sha'awa ba za ka saba ba a wajen kame sha'awa a wajen bige amsa matalib in sha'awa sannan kuma hallo an ce ka bar abinci da akwai abincin da dama mutum da yake ci haram ne an ce ka rage shi to tabbas ka rage nema ka tsaye iktisari akan halal a kuma hallo abin sha shi yasa azumi yana taimakawa bawa wajen maida shi nagari na kwarai wadda a ranar lahira kuma wikaya ce minan na wadda yan wuta suna dawwama a cikin jin ishirwa to shi kuma mai azumi allah ba shi tabar da shi ya samu ishirwa biyu bal za mu gani a hadisi azumi daya yana sanya ka nisanta tsakaninka da kai shiga wutar jahannama adadin shekaru mai yawa kawai da za mu gani insha Allah wasawmu jinnatun fa idza kana yawmu sawmi ahadukum fala yarfuth in ya kasance rana azumin ɗaya daga cikin ku tazo fala yarfus wala yafsukh wala yajhad in ranar azumin ɗaya daga cikin kuta zo falayar fuskar da ya arrafa su malamai suka ce arrafa su nan shine aljima yin jima'i zakewa iyali ka yi jima'i da iyalinka wannan na halaka an haramta shi a ranar azumi a lokacin da ake azumi wadda baranta dama abinda yake haram sannan kuma hallo me yake suna wasu malamai suka yi ganin cewa arrafa su ya dauki aljima kuma ya dauki dukkanin yashashen aiki wanda yake kore yani manuhar azumi fala yarfus wala yaskhab kada yayi jayayya da surutu yawan surutu yawan magana ana so maganarka kamar yadda karihe ba komai ba kake ci karihe abinci abin sha da sha'awa to ana so maganar ta kama kuma hallo ta zamto ibada lillah kada ka zamto kana yawan surutu gardama jayayya maganar balo hirar balo waye sauransu as-sakhab shine surutu da tankiya har sauti ya dinga tashi ana jin ƙararkin magana wala ya jahal kada ka yi aiki na jahilai kaga sai aka wata kalma da take haɗewa duk wani aiki duk wata magana ta jahilai kada ka yi ta kidan wannan yake yau azumi na buƙatar ilimi na buƙatar ilmantarwa ya zamto aiki na ilimi kake yi aiki na bayi na gare kake yi wadda fa in sha tamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im idan wani yana neman ya zage shi ko yana neman su yi hada ya ce mishi ni mai azumi ne bai dace ba wannan abin da kake nema mu yi bai dace ba ga mai azumi wannan kun ga in azumi na wajibi ne na ramadana wadahi ne ba a ce ba kayiriya to idan azumi ba na nafila ne baka so a sani in mutum ya zage ka ko yana neman ku yi hada ko jarrama ka ce mishi inni sa'im malamai suka ce za ka ce mishi inni sa'ib ba riya bace ba saboda shari'a ta baka izinin ka gaya mishi sai dai a lokacin da za ka gaya mishi inni sa'ib ka tsarkake zuciyarka kada ka ji wata fadala a kan shi dalilin wannan azumin da kake shi ne nazarin da ake bukata idan ka ce mishi inni sa'ib wallahi azumi nake wani da Allah ya haƙuri ko makamanta haka da salo ne mai kyau wada idan kaga za ka ce mishi ni azumi nake jai sai manzan Allah ya ce wannan an huta da iya lafazin da yake cikin alhadisul kudusi nan da akwai abin da malaman hadisi suke bayyana cewa wani lokaci hadisul kudusi zai zo hadisi tun daga harkar shi har karshen shi hadisul kudusi ne an dangana wa Allah daga maganar Allah yake a hadisul kudusi wani lokaci kuma na harkon shine hadisul kudusi na karshen kuma hadisin manzala ne sai a hada su wani lokaci kuma farkon magana mazala ne sai kuma hadisin kudusi ya zo to a nan gurin ba iya mahallu inda hadisin kudusi yake kullu amal bana adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi wannan shine mahallu ɗin hadisin kudusi sauran kuma bayanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da ran da wanda ran annabi muhammad yake hannun shi shi ne Allah kaga rantsuwa da af'alullah kaga rantsuwa da aikin Allah za ka iya rantsuwa da zatin Allah ka ce wallahi za ka iya rantsuwa da sifa daga cikin sifofin Allah daga cikin aikin Allah kawo wannan rantsuwa na rantse da wanda raina yake hannun shi na rantse da wanda ran annabi Muhammad yake hannun shi na rantse da ubangijin talikai zaka iya rantsuwa da su ɗaya daga cikin sunaye na Allah maɗaukin sarki na rantse da Ar-Rahman wada to su rantsuwa in za a yi ta ana yin ta da Allah maɗaukin sarki zatin Allah sifa daga cikin sifofin Allah suna daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki wada daga cikin sifofin Allah da akwai af'alullah kawai na wannan rantsuwa Allah ce mu sai maza Allah ce na rantse da wanda ran Muhammadu annabi Muhammad yake yake hannun shi wanda haram annabi Muhammad yake hannun shi la khalufu fam as-sa'imi atyab 'inda Allah min atyab 'inda Allah yawm al-qiyamati min rih al-misk maza Allah ce tabbas bashi bashin bakin mai azumi a gurin Allah rana ta kiyama ya yi kamshi daga turaren almiski turaren almiski kowa ya san turare ne mai kamshi ka iya sa shi ka wanke kaya ka ji kamshi shi duwari na jinin haida an shar'anta ma mace mai jinin haida baicin ta wanke ta bi gurin da ta ya taba da turaren almiski duwarin shi hudda shi yake kuma duk cututtukan da suka liƙe a gurin huddawa yake tiran almiski kuma tsada gare shi daraja gare shi to wannan kamshin da gare shi bashi bashin bakin mai azumi ranar tashar kiyama a gurin Allah ya yi kamshi akan tiran almiski kuma wannan misali ne aka bada amma ba shi ke cewa mutum ya zauna da ƙazamta kayi aswaki kayi komai inda ma wannan bashin da yake fitowa daga cikin mai azumi ya taru a bakin shi dalilin rashin cin abinci shine ake nufi ba ana nihin dauda ta bakin mai azumi ba wasu ya suka fahimci haka sai suke a watan azumi ko daya ba su bayan masu baki ba wanke baki da makamanta haka kaga da akwai matsala wadah la khalufu fami sa'imi atyab 'inda Allah min rih al-misk yawm al-qiyamah min rih al-misk wal sa'imi farhatan yafrahuma manzo Allah ce shi mai azumi yana da farin ciki guda biyu wanda yana jin daɗi a lokacin farin ciki na farko iza aftara fariha bi fitrihi idan ya sha ruwa zai dinga alfahari zai dinga farin ciki zai dinga jin daɗi da shan ruwa yadda ka san a ranar ya san ɗanɗanar abinci yadda ka san a ranar ya san ɗanɗanar ruwa zai gane kenan a a ruwa ashe ni'ima ce abinci ni'ima ce wannan shine farin ciki na farko na shi wadda sannan farin ciki na biyu wanda zai dawwama a cikin shi iza laqiya rabbahu fariha bi sawmi idan ya hadu da Allah zai yi alfahari zai ji dadi zai shiga cikin farin ciki da azumin da ya a duniya yaga ashe azumi ba wasa bane ba haka ya tara min lada haka ya sababa kani gidan aljanna haka ya sababa min yarda Allah wannan kenan kaga wannan ya isa fadala da daraja wannan hadisin da makaranto ya isa fadala da daraja akan azumi wannan hadisin hadisi ne wanda yake muttafaqun alaihi imam bukhari da imam muslim suka rawaito shi hadisi na na abi hurairah sai hadisi wani hadisi na abi hurairah wanda manzo Allah ke cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dukkanin mutumin da ya azumci watan ramadana imanan yana mai imani da wannan umarnin da aka mishi na azumi yana mai imani da Allah wahtisaban yana mai niyya kyakkyawa al-ihtisab shine kai abu domin Allah wufira lahu ma taqaddama min dhanbi sakamakon shi abin da ya riga ya gabata ya zo shi Allah zai gafarta mishi wanda ya azumci watan Ramadana yana mai imani da Allah da imani da umarnin da aka mishi sannan ba don tsoron mutane ba ba don ka a ce ba yani wane bayya azumi sai yake yi inda ma don Allah yake yi da niyya kyakkyawa to sakamakon shi gufira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta mishi abin da ya riga ya gabata na zunubi yawa da suke cewa zabar da ake kankarewa sagha'ir zurub ba manyan zunubi ba su manyan zunubi suna buƙatar tauba komawa zuwa ga Allah ya tuba da barin wannan laifin sannan kuma hallo wani hadisi ya zo mazala ke cewa daga azumin watan ramadana zuwa azumin watan ramadana yana kankare zunubi na wannan lokacin watan ramadana da ya huce zuwa wannan watan ramadana da ya zo wannan tsakanin na zunubi wannan ramadana yake kankare su kamar yadda juma'a zuwa juma'a kamar yadda kuma hallo sallah salatul khams zuwa sallah daga wannan sallah zuwa wannan sallah yana kankare mazunubi shi yasa hawa in ka ga mutum ya shiga wuta ha wallahi ba karamin laihi bai wa ba karamar banna bai da akwai hanyoyi na kankara zunubi da yawa Allah taimaka sai hadisi na gaba hadisi na shi ma dai wannan hadisin na abi huraira man sama ramadana imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi hadisi wanda yake muttafaqun alaihi ne sai kuma hadisi na gaba hadisi na abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu yake cewa manzala sama yake cewa la yasumu abdun yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidhalika al-yawmi wajhahu an an-nar 70 kharifan manzala sama yake cewa la yasumu abdun yawman fi sabilillah bawa ba zai azumci ba wuni guda daya ya azumce shi ne dan Allah face Allah maɗaukin sarki illa ba adallahu bi zalikal yawm wajhahu an nari 70 kharifan face sai Allah maɗaukin sarki bayani santar da huskar shi da shiga wutar jahannama daidai gwargwadon tahiyar shekara 70 daidai gwargwadon tahiyar shekara 70 zai yi nisa da shiga wutar jahannama idan kai azumi ɗaya domin Allah da niyya kyakkyawa kai shi fi sabilillah lillah in kai azumi ɗaya da niyya kyakkyawa to Allah maɗaukin sarki zai nesantar da kai da shiga wata jami'a ma daidai gwargwadon tahiyar shekara saba'in a wannan ya ishe fadala ya ishe daraja amma ha an kayyade shi fi sabilillah da niyya domin Allah ka yi shi ne lillah wasu mai suke cala fi sabilillah mutum ya yi azumi a wajen yaƙi na ɗaukaka kalma Allah maɗauki sarki almihim dai tafsiri guda biyu wannan hadisin ki da kwai shi ma dai wannan hadisi hadisi ne wanda yake mutafakun alaihim hadisi ya zo daga sahal bin sa'ad shi ma dai yana cikin hadisan da suke nuna fadala da daraja ta azumi hadisin na sahal bin sa'ad yake cewa manzon sama ya ce inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan a aljanna da akwai wata kofa wadda ake ce mata ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah masu azumi za su shiga ta aljanna ta wannan kofar a aljanna da akwai wata kofa sunanta ar-rayyan babu wanda za su shiga ta wannan kofar sai masu azumi واضح ما زال سمعتي لا يدخل منه احد غيرهم باب wanda zai shiga ta wannan kofar Yesu a ce ina masu azumi su taso su shiga in sun shiga a rufe ta babu mai shiga sai masu azumi Allah taimaka Allah sun yamu cikin su wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda yake Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi muttafaqun alaihi kuma yan uwa fa'ida ta azumi bata tsaya ba a nan gurin fa'ida ta azumi ta ta yi zuwa ga bayani kasancewa azumi makaranta ce wadda take koya maka ɗabi'u kyakkyawa azumi makaranta ce mai koya maka ɗabi'u kyakkyawa da mu'amala ta ƙari ta ƙwarai mai ɗora ka a hanya da tafarki na mutanen ƙwarai sai mu dawo kuma wannan fadala ce ta azumi ga baki ɗaya ko sai mu dawo kan azumin wata ramadana azumin wata ramadana ɗan uwa wajibi ne akan dukkanin musulmi balagagge kenan ba wajibi ne ba akan wanda bai balaga ba amma za a dinga umarta shi ya dinga yi kawai ya sallah ha a dinga tilasa mishi don ya saba wadda wanda bai balaga ba ba wajibi ne ba akan shi amma za a dinga umarta shi akilin haka kuma hallo mai hankali wajibi ne akan mai hankali wanda bai da hankali ma hukaci ba wajibi ne ba azumi akan shi amma shi ma ba laifi bane ba inda dama a iya sanya shi in yana iya da yi a iya ɗora shi akan haka ba don komai ba saboda kada ya zamto sura mummuna in ya kasance hankalin da ke na iya ɗauka ana iya sanya shi ya yi ba laifi bane ba amma dai ba wajibi ne ba akan shi in ya ƙi bai da zini ba sai hankalin nashi ya kasance ba tahiyayya ba ne ba sosai a iya ɗora shi ma haka zaba da kiyaye alfurma na watan ramadana sahihun kuma hallo azumin watan ramadana wajibi ne akan wanda yake da lafiya mutumin da bai da lafiya rishin lahiyar shi za ta iya tasirantuwa da azumi ko kuma rishin lahiyar shi za ta hana shi yin azumi to shi ma wannan azumi baya wajibta akan shi inna ma azumi na wajabta akan mai lafiya ga wanda bai da lafiya ta diabetes wadda ta wuce iyaka kamar mai istoman da ya wuce iyaka wanda ba iya daukan yunwa ko ishirwa ta awa ɗaya ko makamanta haka da makamanta haka ne rashin lahiyoyin da likitanci amintattu suka rubuta cewa mai wannan rashin lafiyar ba shi iya yin azumi to wannan shi ma zai bari har ya warke sai ya yi azumi in kuma rashin lafiyar shi ba ta warkewa ba ce ba alasar misali mai diabetes inda ta yi karfi da akwai digiran da in ta kai rashin ba a taimanin warkewa wadda to ya ne hukunci shi shi hukunci shi duk wuri daya zai ciyar da muskini wadda duk wuni zai ciyar da muskini ɗaya ba ya azumin ba zai ajiye azumi ba ya rama ba saboda shi ba ala ba yaushe zai rama wadah kenan kuma lo da makamancin shi tsoho da tsohuwa wanda ba su iya yin azumi in ba su iya yin azumi tsoho tugub wanda ba iya yin azumi saboda raunin jikin shi kuma kuma ta haka haka kuma lo tsohuwa tugub ba su iya yin azumi su ba za su ajiye bayyawa jafta a kansu saboda hukuncin su ɗaya da marar lahiyar da ba a tunanin warkewa tsohuwa ana warkewa daga shi ba warkewa ko allah taimaka idan shi ma za su ajiye azumi duk wuni ɗaya su ciyar da miskini suna da hanya guda biyu kenan kaga an wata ya kwana talatin za su ciyar da miskini talatin in wata ya kwana ashirin da tara za su ciyar da miskini ashirin da tara wadda shi ma suna da hanya guda biyu ko kullum sun ajiye azumi su zuba wa miskini abinci almajiri ko makamanta ko makwabta su zuba mashi abinci a roba wanda zai ce koshi ya isa ko kuma su hudda abinci ɗanye duk lokacin da aka yi azumi mudu ɗaya duk wuri ɗaya mudu ɗaya abinci ɗanye mudu ɗaya yana daidai da wani murhin kwano na na tiya murhin kwano saboda sa'i ɗaya mudu hudu ne duk sa'i ɗaya mudu hudu ne shi kuma sa'i yana kusa da tiya tiya ta ɗanɗana shi da kaɗan bada gidan hehe zamto nawa ne za a bada mutum zai bada murhin kwano ɗaya ya isa da sa'i kuma yana da abin da zai awo da shi na mudu shi ba babu laifi ko kuma inda kilo zai kilo ɗaya wadda inda kilo ne zai amfani kilo ɗaya rabin kilo afon rabin kilo kawai yan maka da makamanta haka tunda shi sa'i guda kilo ɗaya ne kilo biyu ne da rabi sa'i ɗaya kilo biyu da rabi shi kuma sa'i mudu hudu ne ko in ka raba kilo biyu da rabi zai kasance rabin kilo da ɗan wani abu ƙarin wani abu kiran kaga in maka ce ka ɗauki guda ɗaya rabin kilo ce ko sai ka ƙara wani ɗan dala arba'in ko makamanta haka zai ce ba ne ka ba mutum kaga wannan duk sauƙi ne aka yi wa mutumin da bai da mahuta wadda kiran na farko sahiha a ƙarƙashin sahih da akwai marar lahiya da kuma tsoho wanda ba shi iya azumi da sauransu ya muka yi bayanin wannan sannan kuma hallo muqim wanda yake zaune a gida mutumin da ba a zaune ba yake a gida azumi baya wajibta a kan shi dan bulaguro zai sha azumi daga baya ya rama wadda kawai da zamu gani a aya ta alqur'ani Allah ɗaukar sarki ya bayyana haka sannan kuma hallo game da iyamace ya kasance batta da jinin haida ko jinin biki at-tahira min al-haid wa nifas wannan sharadin ya keɓanci mata dole ya kasance ta tsarkaka daga jinin haida ko jinin biki haza ya kasance ta tsarkaka daga jinin haida ko jinin biki idan tana lokacin da jini yake zo mata na haida ko na biki to babu magana azumi in ta yi bai inganta a gare ta ba kuma dole ta ajiye azumi ta rama shi bayan ta samu bayan jini ya tsaya haza kamar yadda yake ga sallah amma ita sallah dande ba a rama ta haza ya wannan shine hukuncin azumi wajibi ne akan wa yake wajibta wanda sharɗukan nan da muka bayyana ya tabbata akan shi azumi Allah maɗaukin sarki ya yi bayani akan shi a cikin suratul baqara Allah maɗaukin sarki ke cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mu'minai kutiba alaykumus siyamu an wajibta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kawai da aka wajibtawa al'umman da suke gabaninku saboda me yasa aka wajibta muku saboda ku samu haƙiƙanin tsoron Allah la'allakum tattaqun haqiqatan satahsuluna 'ala taqwa in har kun yi azumi za ku samu tsoron Allah kaga nan sai Allah ya amfani da kutiba alaikumus siyam an rubuta muku azumi kuma lafazi na kutiba da makamanta haka lafazi ne wanda yake nuni akan wajibcin azumi wada wannan ayoyi na azumi suna da yawa wanda kusan aya uku ce wanda Allah maɗaukin sarki ya yi bayani akan azumi bayan wannan ayar da makaranto آية أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى هزواك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان zuwa wasu ayoyi da suka zo bayan haka wanda suke bayani akan wani ladabi na azumi da hukunce-hukuncen shi wannan a cikin alkur'ani wajibcin azumi da wasu sashe daga cikin hukunce-hukuncen azumi da fadala ta azumi da daraja ta azumi azumi na watan ramadana kenan sannan kuma hallo hadisi ya zo maza da ke cewa azumi na wajibi ne na azumin watan ramadana wajibi ne wanda mazalar sama ya sanya shi yana daga cikin rukunai na azumi a hadisai guda biyu hadisi na farko hadisi jibiri lokacin da mala'ika jibiri da ya zo yana tambaye manzalar sama ya yi mishi bayani akan musulunci sai manzalar sama ya ba shi amsa akan cewa rukunan musulunci shahadata Allah ilaha illa zuwa ga har azumi wa saumu ramadana azumta a wata na ramadana daga rukuni ne daga cikin rukunan musulunci sai kuma halu hadisi na abdullahi bin umar wanda manzala su sama ya ce buniyar islamu ala hamsin an gina musulunci akan gimshikai guda biyar daga cikinsu saumu ramadana azumta wata na ramadana kaga azumi ba ma wai waji ba rukuni ne daga cikin rukunan musulunci bal malamai sun kara suka ce ma'alumin min addini bi darura an san wajibcin shi duk mutumin da ya san musulunci ya san addinin musulunci ya san da cewa a wannan addinin musuluncin da akwai abin da yake wajibi azumi an mutum ya inkarin shi ya kira shi kafiri ne saboda ma'alumin ne dini bai darura babu wanda bai san ba wajibcin azumi hede ya ce bai san ba wasu sauran hukunce hukunce na azumi amma wajibcin azumi babu wanda bai san shi ba wada almihim hadisai aro aro kuma malamai sun yi ijma'i akan wajibcin azumi na watan ramadana kuma a wata na ramadana yana da fadala wadda ta keɓanta a gare shi daga ciki من جاء حديثي من صاب رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه wanda ya azumci watan ramadana yana mai imani da niyya kyakkyawa Allah zai gafarta mashi abin da ya riga shi gabata na zinuban shi kuma manzo Allah sama ya bayyana cewa shaharani la yanqusani shahara idin shahara shaharan la yanqusani shahara idin ramadana wa dhulhijja mazala ce wata guda biyu ba sa ragewa ko da ba su cika talatin daidai ba ladan su yi an cika maka su cicip talatin cicip wadda na harko wata na azumi na ramadana ko da ya yi kwana 29 bai cika talatin ba to ladan talatin za a baka ladan ka azumci talatin cikin za a baka wata na biyun kuma na zulhijja na layya yana da fadla yana da daraja a ibadu da sauransu a ciki ko kuma an umarce ka ka azumci kwana goma nashi ka yawaita ibada a wuninnika na kwana goma na farko na zulhijja ko to kuma azumi dole dai kai kwana tara ko inda akwai layya ran na goma an samu na kasu ko to za a cika ma shi cicib kamar kayi na kwana goma wadda kiran wannan shi ne isharar da mazala kaga wannan yana nuna fadala ta azumi na watan azumi na ramadana sannan kuma hallo mazala sun ya bayyana cewa iza dakhala shahar ramadana futihat abwabu sama wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilati shayatin idan wata na ramadana ya shigo za a buɗe ƙofofin sama yani ƙofofin albarkatu wanda su dinga hutowa na sama Allah zai dinga sabko da albarkashi zuwa gabayi a wata na ramadana wa hullikat abuwa jahannam ƙofofi na jahannama za a rufe su in kaga mutum ya buɗe ya shiga wuta Allah ya kai shi wuta a cikin wata ramadana to da kanshi ya buɗe ta Allah ke zai wasulsilati shayatin shaydanu kuma za a karme su wadah amma tare da haka ya za mu fassara wannan za mu ajiye wannan hadisin a waƙa mu za mu ga wasu a cikin wata ramadana ma ake fara buɗe wani bot-bot na shan giya da gidajen rawa da sauransu ai a wata ramadana ma suke yi shi sa malamai suke cewa shaidanin za a rufe su amma fa da akwai shaidanin mutane shaidanin na aljannin za su kamu amma fa na mutane wasu na da kiran wannan yake nuna cewa lalle mutumin da ya intihaki na hurmatar ramadana wallahi ya kai bawa fajiri wanda ya huce iyaka واضح لكن الميم wannan shi ne sannan kuma allo hadisi ya riga ya gabata ramadana ila ramadana mukaffiratun lima bainahum na idan shi ne bal kaba'ir mana ga mi isha zuwa ga haka wayannan su ne nusus inda suke nuna fadala da daraja ta azumi na farko sannan kuma allo sai muka ga nusus inda suke nuna fadala da daraja ta azumi na watan ramadana sai muka kuma allo hukuncin azumi na wata ramadana da suwa yake wajibta a kansu kuma kafin nan manga tarifi na azumi na wata ramadana da bayanin tarifi a taƙaice dai ina ji la'alla lokaci ya yi ko da alamu ha da insha Allah kenan nan gurin zan tsaya zan ɗarihe ne da wata ya khatima shine azumi da muka gani ya kasu kashi-kashi da akwai azumi na wajibi da akwai azumi na nafila azumi na nafila wanda ba shi bane ba yanzu muka yi bayani akan shi inda ma man rakaza ne akan azumi na wajibi ko to azumi na wajibi ma ya kasu kamar gida uku da akwai azumi na watan ramadana da akwai azumi na kafara da akwai azumi na addawal na nazar to wanda muke magana akai shi muka yi magana akan shi azumi na ramadana shi na kafara in kayi laifi da akwai wasu laifukan da aka shar'anta musu kafara na addawal alƙawali za ka ɗauka wajibi na azumi a kaina dole ka cika shi wannan su ne nau'ika na azumi na wajibi sannan da akwai azumi na nafila wanda sanannu ne kusan malamai sun ƙirƙirga sun kusa goma ko sama da goma azumi na nafila sittin min shawwal da azumi na yani yau ma'arafa da tasu'a da ashura da kuma azumi na wata a kowane wata kai kwana uku ga yawmul isnin da yawmul khamis ga kuma saumu daud kai azumi yau ka bari gobe ga azumi na yani ashru zulhijja da makamantansu almihim wannan su ne azumi na nafila almihim a taƙaice dai wayannan dukkanin azumukan suna da daraja da fadala abinda muka faɗi daidai Allah sana cikin mai zana hasanatun abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk